أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin biyu ga watan da sani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan disamba 2022 a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi domin fara karatu a wannan littafi mai suna la ilaha illallah wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan bayan da muka gama littafin falihazar kamar yadda muka ce in allah ya amince karatunmu na gaba za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin kamar yadda muka ji sunan littafin kenan la ilaha illallah kalimatu tauhidi kalimatu taqwa kalimatul islam kalmar da ita ce kalmar da wanda ba musulmi ba da ya furta ta yake shiga musulunci da ita wanda kalmar da rashinta kan iya ko warware ta kan warware musuluncin mutum kalmar da malamai suke mata kirari da suka ciro a cikin alkur'ani Allah ya kira ta da kalimatu taqwa kalma ta taqwa kalma ta tauhidi kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya zo barin duniya ƙarshen rayuwarsa Allah ya azurta shi da furta wannan kalma ta la ilaha illallah to aljanna ce makoma gare shi Allah ya sanya kalmar mu ta ƙarshe da za mu bar duniya ta zamto ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lazimci yawan zikiri da ita la ilaha illallah la ilaha illallah to rayuwarsa ba ta tabewa ba abin da yake gani a cikin rayuwarsa sai alkhairi da haske Allah ya azurta mu da lazimtar wannan kalma ta la ilaha illallah malam kuma da ya sa mishi suna la ilaha illallah a kasan yace zai yi bayani ne game da kalmar abin da ya shafi ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha zai bayani a cikin littafin game da ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah a dunkula ka ce abubuwan da suke warware musuluncin mutum kenan sannan kuma da falala ta ita wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda muka ji ko muke gani a bayan littafin mawallafin littafin malam yace ta'alifu fadilati shaykh abi abdullah muhammad bin sa'id rislan ainihin sunansa muhammad bin sa'id mawallafin littafin ainihin sunansa muhammad bin sa'id Ahmad ana mishi inkiya ne da wannan Rislan din ana masa alkunya kuma da Abu Abdullah kamar yadda ya kawo a farko yace Abi Abdullah alkunyarsa kenan Abu Abdullah zamu fahimci yana da ɗa mai suna Abdullahi kenan kamar yadda yanzu ana iya samu haka Abu wani Abu wani Abu wani to shi ma ana mishi alkunya da Abu Abdullah Allah ya kai haske makwancinsa to Allah ya ƙara rayuwa albarka kuma an haife shi ne a wani ƙauye da yake cikin garin Egypt Misra kenan ba ainihinsa mutumin Misra ne an haife shi a wani ƙauye da ake ce mishi Sabukul Ahad ko Sabuk al-Ahad Ashmun al-Munufiya a wannan yankin na Egypt wanda yadda malamai suka kawo shine daga kasar Cairo zuwa cikin ƙauyen nasu na Misra na wannan wurin minti 45 ne tsakaninsu ake isa wurin sannan an haife shi a shekara ta 1995 ne miladiya wannan irgen namu na miladiya an haife shi a 23 November 1995 kuma ya yi zurfin karatu akan abin da ya shafi na addinin musulunci da kuma na zamani ɗaya daga cikin waɗanda sautari ne na ɗau wani daga cikin littafinsa nake sha'awar ina ma a ce yadda Allah yi wa wane da wane wadata ta dukiya a hannu ina ma a ce nima haka Allah ya mun da koyi don yi da irinsa ta abin da ya shafi ɓangaren karatu kaga kenan in Allah ya maka wadata ta dukiya a hannu ka yi koyi da irinsa ya zuba dukiyarsa wajen neman karatun ɓangarori biyun duk ba a bashi a baya ba abinda nake nufi da koyin kenan idan ana maganar boko ne to ɗan boko ne cikakken ɗan boko in ana maganar addini ne ɗan addini ne cikakken addini ina ma'anar haka wanda ya karatun addini ne mai zurfi sannan wanda ya karatun zamani ne mai zurfi saɓani yadda muka ɗauka a yau akan samu wasu su ji kawai ɓangaren karatun addinin zallada su riki wasu kuma su ji ɓangaren zamanin boko kaɗai za su rike wanda kuma musulmi mai wayo baya bari a bar shi a baya a kowane ɓangare yakan taɓo can ya taɓo can yakan taɓo can ya taɓo can na haka kenan idan Allah bai sa mun samu mun yi haka ba me ya kamata mu yi waɗanda Allah ya azurta mu da su a matsayin ƴaƴa kada wani tunani ya faɗo mana wanda gurgun tunani ne ka ji kawai za ka yi ta tarawa saboda kar ka mutu ka basu su wulaƙanta ka kuma kasa ɗawainiyar karatunsu gwara ka kashe kuɗin kaf kar ka bar ko naira ɗaya a kan iliminsu na addini da na zamani in sha Allahu hasken da suka samu na karatun addini da hasken da suka samu na ilimin karatun zamani wannan da ikon Allah kuma zai hana su tozartan da kake tsoron kansu tozarta. suna zaune ka ba su ba ko CCA to suna da ilimin addini suna da na zamani za su yi nazarin me ya kamata su yi su je su nemi naira goma naira ashirin kuma ta halattacciyar hanya don su riƙe kansu har ma su amfanar da al'umma amma idan ka tara musu tarin dukiyar ka ƙi kashe ta wajen su samu ɓangarori guda biyun nan to abin da zai faru ya ake kashe dukiyar ma ba su da hasken karatun addini ko na zamanin da za su ga ya ya kamata a kashe ta wannan irin kashewa da su mata wannan irin kashewa da mata kaga kashewar banza dofi za su sayi abin da wata kilkana inda za a nuna maka a kabarinka yaka ji masibar ta ƙara girmama maka sai ka gano sai ka yi nadamar abin da ka bar musu baya faruwa wani ya mutu ya bar 'ya'ya dukiyar da ya bar musu sanadiyar lalacewa su kenan da ita suke amfani suke ebo ayyuka na zunubi wa kawunansu wanda kafin ya rasu ba ta shiga hannunsu ba eh to ba sa irin aikace-aikacen da suke yi yanzu da dukiyar take hannunsu amma idan Allah ya sa ka bar musu ilimin guda biyun nan to da shi zai haskaka musu rayuwar tasu ga baki ɗaya Allah ya ba mu ikon koyi da shi dan ya kai matakin digiri har masters ya yi a ɓangaren yaren larabci luga al'arabiyya ya je islamic studies har digiri ya har masters ya yi sannan kuma medical doctor ne yana da bachelor degree a medicine haka kuma medicine and surgery ya yi medicine and surgery a shekarunsa rayuwar ce Allah ya sa mata albarka eh 1995 25 November 1995 eh hakan yake faru a anan ba mu da irinsu ne a nan Najeriya muna da irinsu za ga mutum da karancin shekaru kuma ka ga ya aka yi karatun da ya tara ya aka yi ya taru rayuwa ce kawai tun tasowa yaran ba a bar su a filin kwallo ba kai da gani ka ji wannan shekarun naka ka san dai da yammacin sa ba na filin kwallo ba ne kai hakuri in kai dan kwallo ne na'am tun da asuba aka tashe shi ba kuma aka tura shi filin kwallo ba na'am kai ka san yammacin sa na research ne an je makaranta da asuba an je an yi karatu eh an tafi bokon an dawo eh to da yamma fa islamiya aka tafi shi ba filin kwallo ake tafiya da yamma ba islamiya ake tafiya da safon fa sassafe filin kwallon ake tafiya a a duba abun da aka je aka yi jiya aji ake yi an yi research an yi research an yi wanka an tafi an dawo an wuce to haka aka karar da rayuwar kuma har yau idan ka kwatanta wa ƴaƴanka wannan haka za su zama su ma a karancin shekarun da su hada a karancin shekarun nasa hada ina ga inda da kokonto sai mu kwatanta misali mu kwatanta fitar abun a fili misali shekara nawa ake kai yaro primary school a karatun mu ma na nan naziri shekara nawa dan yana shekara uku an kai shi naziri haka ne shekara nawa ake yi a gama naziri biyu ya zama yana da shekara nawa biyar daga nan zai tafi primary shekara nawa shida in an hada goma sha ɗaya daga nan zai tafi secondary shekara nawa shida sha bakwai in an haɗa daga nan zai tafi shekara nawa hudu in an haɗa nawa ashirin da ɗaya ya bugo ta digiri ta farko master shekara biyu sha nawa muka ce can ashirin da ɗaya to a ƙara da ashirin da uku ya bugo masters lokacin da ya samu wannan hasken ka ɗauka islamic studies ya bi ko kuma ɓangaren medicine ɗin ya bi ya samu wannan to wanne ne kuma dai wahalar da shi idan mutum ya samu kowanne daga cikin ɓangarori biyun ɗaya baya wahalar da shi baya wahalar da shi ko karantarwa ne ka sa ɗalibai a gabanka wanda suke da ilimin boko ka zo da ka koyar da su haɗa baƙin arabic ba su iya ba cikin sauƙi suke ɗauka haka kuma idan bokon da aka karantar da wanda ya karatun addini shi ma ba ka shan wahala a kansa shekara nawa abun ba mai wahala ba ne sai dai Allah ya ba mu ikon aiki da lokutan namu mu kuma Allah ya ba mu ikon ɗora 'ya'yanmu a kai ya yi wallafan littafafa hakan na musulunci kuma da dama da dama ya yi wallafa littafa amma kaɗan daga ciki ga wannan da muke ko za mu fara karatu a ciki la ilaha illallah daga ciki akwai fadlul ilmi wa adabihi fadlul ilmi wa adabihi sannan akwai adabu talibil ilmi akwai at-tarhibu min riba at-tarhibu min riba ni na kusan kalar ma fa ina ta hararuwa wallahi na so da na farga da wurin dauko shi kusan kalar su ɗaya da wannan din wanda yake tsoratarwa game da cin riba game da cin riba kuma yana da muhimmanci ka neme shi a yau muhimmancin shine akwai wasu fatoyi da aka yi ta dora mutane ko kuma mutane ba fatoyi bane ba ma daga bakin malamai ake ta yi wa riba kwaskwarima wallahi in kana kallon littafin sai warware ma wannan kwaskwarimar da ake yi wa riba eh akwai riba tana nan taka su kashi kashi kashi wanda mutane sun dumbula a cikinta suna ta aiki da ita ba tare da sun san riba bace wasu kuma tawili aka musu cewar ba riba bace ba wallahi ya dan fitar da abubuwan a ciki sannan akwai husnul khuluq da ya wallafa akwai fadlul arabiyya halala ta larabcin ma gabaki daya to ya yi littafa da dama wannan malamin wannan kaɗan daga ciki guda biyar Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ubangiji ta ala albarkaci rayuwarmu kamar yadda ya albarkaci irin rayuwar su malam a gurguje za mu tafi mu fara karatu a cikin littafin malam ya yi bismillah ko ga mukaddima ta farko a littafin ya ce rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yadda muka saba faɗa ba ko da sunan Allah mai rahama mai sadar da rahamarsa zuwa ga bayinsa kamar yadda malam ya fara da bismillah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fara yakan fara da sunan Allah yakan fara da sunan Allah sautari idan Allah ya datar da kai duk abin da zaka yi zaka fara da sunan Allah to sautari kakan yi maganin wasu musibu da kan iya samun ka akan wannan abin da zaka fara ko wannan abin da zaka aikata ban san ko muna tare ba kamar jiya ko shekaran jiya zan iya tuna muke da ɗalibai a makaranta nake ce a babu misali tukunya zaki ɗaura abinci eh itan da kika ɗauko za ki sa a wutar yi bismillah don ɗauko shi ki sa shi a murhun da bismillah tukunyar da za ki wanke wanke ta da bismillah kin fara bismillah eh da kika ɗauko za ki ɗora a kan wutar yi bismillah abincin da za ki zuba yi bismillah ki zuba na ce idan dai Allah ya datar da ke a kan haka ko da kin haɗu da irin makirai irin na baya da ake yi a baya waɗanda ba musulunci ba ne a zuciyarsu na ba su misali akan iya samun masu mata biyu su biyu a ƙarƙashin miji ɗaya wata idan ta gano mijinku baya son yaji a abinci ko baya son gishiri yayi yawa to ita ba za ta miki makirci ba a tunaninta wannan ba makirci ba ne sai bayan idan ki ta ebo yaji ta gumbuɗa abincin naki saboda idan ya ce ji abincin ki yayi ne ka dai jefa miki ɗan ƙiyayya ita dai ya fusanta na ce in kin yi bismillah to in da ta nika buhu na yaji bayan idan ki ta bude tukunyar ta juye insha Allah bismillah da kika yana zuwa haiji abun normal yaji da kika saba sawa bismillah ta da gargaza wancan buhu gudan da aka juye haka in gishirin ne to sau tari in dai Allah ya azurta mutum da duk abin da zai fara da sunan Allah Allah yakan sa masa albarka a ciki Allah ya datar da mu shi yasa yawanci littafin naka samu sukan fara da sunan Allah domin neman Allah shiga lamarin rubutun da za su yi Allah ya samar albarka mala yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kamar yadda muka ji yawanci malamai in za su fara magana wa'azi faɗakarwa ko wannan khutuba sukan fara da wannan kalmomin ita ake cewa khutbatul haja kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da zai fara magana ko zai fara isar da wani sako yakan fara da wannan kalmomin innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna neman taimako muna gode masa nahmadu mun ga da yasa fataha akan mimun to haka abin yake nahmadu maimakon nahmudu nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa dama a wurin sai kamata a nemi taimakon wa nastaghfiruh kuma muna neman gafararsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrace-sharracen kawunanmu wa sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu muna neman Allah ya tsare mu daga sharrace-sharracen kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu wani ya ce mu ma muna kai a kashin kanka ka nemi tsarin sharri na kanka da kanka iya mutum na iya zama a kashin kansa ma ya yi wa kansa sharrin da zai jefa kansa a cikin bala'i sautari ai wasu fitintunu da ka samu mutum wani sai ya zo ya tsinci kansa an dabaibaye shi ko an kama shi sai ya hauna damar ya aka yi aikata na'am ba shi ya sa wani ne ya zo ya ɗauko shi dole sai ya aikata da aka samu da yawa zuciyarsa ce take riya masa to na da mahimmanci ko na daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi a ƙashin kansa shi da aka gafarta masa zunuban da ya aikata da ma wanda dai aikata amma yana neman tsarin Allah daga sharrin zukatansa sharrin kawunanmu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullum nake ba da wannan ababin misali duk lokacin da ka ga wani abu na sharri a idanka ganinka na farko baka cika masa kallon kirki ba ko fatan kirki ba sharri ne yake fara zuwa a zuciyar ɗan adam kamar yadda annabi Yusuf ya faɗa a cikin suratu Yusuf wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi yace inna nafsa lallai ita rai annasu ba jam'in ba kenan anfusina ita rai la'ammaratun mai yawan umarni ce mai yawan umarni bai ce mai umarni ba malamai suka ce kaga balaga ta alqur'ani anan mai yawan umarta ce bisu'i da mummunan abu tana yawan umarta ba so ɗaya ba kenan akai-akai takan yawan kintsa maka mummunan abu to idan kana neman tsarin Allah daga sharrin kanka to Allah zai shiga lamarinka sau tari in za ka yi tunani akan abu to mummunan abun ba zai cika yawan faɗo maka ba ko da ya faɗo maka sai Allah ya hana ka aikata aiki da wannan mummunan tunanin da ya zo maka ban san ko muna tare ba tun daga gida tun daga abokanan zamantakewa yanzu mutum zai ma abun da abokin zamantakewanka ne zai ma abu ɗan ƙanƙani fa sai zuciyarka ta riya ma ka ɗau wani mataki ninkin ninkin abun da ya maka yanzu zuciyarka ya ta ma nazarin wannan fabarin yi maganinsa ɗan abun da ya kaɗan kawai sai ka kintsa abubuwa diwa na ɗaukan mataki a kansa to idan mutum na addu'a sai Allah ya dinga rage masa wannan munanan tunanin akan mutane ga baki ɗaya ban san ko muna tare ba a babin misali na ce waye zai taba zuwa ya kalli rijiya mai zurfi leƙa ta na farko tunaninsa ya fara bashi a ce ruwanta ya zo har baki kawai ya sa kofi ya iba ba shi yake fara zuwa ba kana leƙa ta sai ka yi tunanin da zan fada rijiyar nan ta kayi don isa ko ta ƙafa ko ta yaya ina jin abin da yake fara zuwa kenan kana wucewa kaga gungun wuta a haɗe tana ta ci fal fal fal fal misali abin da yake fara kafar ta yanzu da ka ratsa ta tsakiyar wutar nan ko da za ka fada ko da wani zai fada gaya ya zai zama tunanin da zai fara zuwa kenan wallahi a gabanka idan mota za ta taho a guje wani ya zo zai tsallaka sai ya tsaya can abin da zai fara zuwa maka gashi nan har an buge shi ma ya baje sai ka hango gasu nan du a jama'a ƙasa ɗaya daga cikin sharrin zuciya kullum abin da take fara riya mutum shine mummunan abu shi yasa na da muhimmanci yin addu'a na Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu na'am munanan ayyukanmu shine wasayyiati a'malina ce man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu mai batarwa gare shi shiriya a hannun Allah take shiriya ta Allah ce Allah ya shiryar da mu na haka mu nemi shirya a wurin Allah maɗaukakin sarki saboda idan Allah ya shiryar da kai duk duniya in za su taru sai ka ɓace to kana nan akan shiryar saboda waye ya shiryar da kai Allah maɗaukakin sarki haka kuma wa man yudlil fala hadiyala duk wanda Allah ya batar da shi to babu mai shiryarwa gare shi in duniya za su haɗu malaman duniya su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi sai ka shiryu sai ka zama akan kaza in Allah ya riga ya ce batacce ne to babu wani mai iya wa'azin da zai sa mutum sai ya gane wa'azin ya karba sai dai kawai a koma a nemi shiryar a wurin wa Allah madaukakin sarki wa ashhadu an la ilaha illa Allah mane ce kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah zamu ga wasu littafan sukan sa wa nashhadu an la ilaha illa Allah amma malaman tauhidi suka ce ko malaman tahqiq suka ce a wannan gabar wajen shaidawa kalimatu shahada ita wani baya wakiltar wani ban san ko muna tare ba mu ce wa nashhadu an la ilaha illallah kuma muna shaidawa suka ce kowa ta tsaye yake shi yasa abin da yafi inganci yazo daga bakin manzon Allah shine wa ashhadu kowa yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ita ba fardu kifaya bace ba kowa shi yake shaidawa kansa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai babu abokin tarayya gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muna shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah da manzonsa ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatihi haqiqanin jin tsoronsa malamai suka ce menene attaqwa suka fassara kalmar attaqwa shine fa alwiqaya ittikhazul wiqaya ka riƙi garkuwa ko kariya tsakaninka da azabar Allah shine ma'anan ka ji tsoron Allah din an ce ka ji tsoron Allah wai ka rike abin da zai kare ka daga fadawa azabar Allah madaukakin sarki ta wace hanya aikata abubuwan da Allah ya ce a aikata da barin abubuwan da Allah ya ce a bari dattijin arziki Allah ya kai haske makoncinsa fadilatu sheikh abubakar mahamud gumi yadda ya kawo nan shi ma a tafsirinsa na raddul azhani ila ma'anil qur'an da yazo at-taqwa din yace at-taqwa idan takunu bimtisalil awamiri wajikina bin nawahi yace an ce takawato tana kasancewa ne ta hanyar aikata umarce umarcen da aka maka a shari'a da kuma nisantar abubuwan da aka hana idan ka samu wannan to ka zamo almuttaqi mai takawa Allah ya azurta mu da takawa yace wala tamutunna kar ku yadda ku mutu ina ma'anan haka ba za a mutu ba kenan mutum zai iya hana kansa mutuwa kar ku tsaya ku sakance har mutuwa ta zo ta riske ku illa wa antum muslimuna face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala duk yadda za a yi duk yadda za a yi mutuwa ta riske ka kana kan musulunci kana bin musulunci kai iya kokari dan ba karamin tashin hankali bane ba karamin hadari bane ba karamin asarar rayuwar duniyar akai ba a ce kuma mutuwa lokacin da ta zo ta riske ka kana hannun riga da musulunci kana hannun riga da musulunci shi yasa duk lokacin da ni na ga wani wanda ba musulmi ba amma an masa irin farar zuciya da halin kirkin nan wallahi tausayi yakan kama ni ga halin kirki ai ana samu kaga mutum ba musulmi ba amma duk wani halin kirki Allah ya hore masa zuciyarsa fara kawai sai dinga Allah Allah ya fahimtar da shi musulunci kafin mutuwa saboda idan dai mutuwa ta zo ta riske ka baka kan musulunci to rayuwar ta duniya duk ta tashi maka a banza ne jama'a mu roki Allah ya karbi rayuwar mu muna kan musulunci wannan na cikin suratu ali imran ali imran aya ta 102 ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku bi ma'ana ku kiyaye dokokin ubangijinku kaga tan ya kira masu imani kadai nan fa mutane ga baki daya da musulman da wanda ba musulman ba ma duk Allah na kira mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wanne allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda daya wace rai na'am wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarta daga wannan rai guda ɗayan wace ce wa basa minhuma kuma ya watsa ko ya yada daga su guda biyun nan me rijalan mazaje wa nisaa rijalan kathira mazaje masu yawa wa nisaa da kuma mata ina ga haka ake har zuwa gobe ai har zuwa ƙarshen duniya ga sunan maza da mata wattaqullaha allazi kuma ku ji tsoron Allah wanda tasaaluna bihi kuke tambayar junanku da shi allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junanku da shi kaga ana magana da mutane fa da irin harshen su zaka ce wani dan Allah yi mun kaza wani dan Allah aban kaza wani dan Allah karkai karka mun kaza na fa na tuba karkai mun wani dan Allah ba ni kaza wani yi mun kaza dan Allah yace to wannan Allah da kuke ambatan junanku ba hararo girman sa ne kake in ka hada mutum da Allah zai maka ba ya ce to wannan ubangijin da kuke ganin girmansa kuke haɗa junanku da shi don su muku kaza ko don kar su muku kaza na cutarwa to ku ji tsoronsa wal arham sannan kuma ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta kar a yi me kar a yanke ta shine malaman tafsiri suka ce wal arhama an taqta'uha kar ku yanke zumunci me yasa saboda bala'in da ke cikin yanke zumunci bala'i da ke cikin yanke zumunci ba ƙarami ba ne ba fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u me yace arhamakum sai yace me ulaika alladhina la'anahumullahu suratu muhammad ulaika alladhina la'anahumullahu waɗanda Allah ya tsine musu suwa yanke zumunci bai tsaya nan ba fa asammahum wa a'ma adfarahum to akwai bala'i mai girman gaske na daga cikin abubuwan da suke kange mutumin da ya aikata ayyukan alkhairi a nan duniya kai ayyukan alkhairi fa sallah an yi azumi an yi kaza an yi kaza an yi suke jawo mutum kuma idan an ce tafi aljanna su jawo shi su tsindima shi a wutar jahannama yanke zumunci yanke zumunci na iya sa kai alkhairan ka da yawa amma kuma ka bar zumuncin ka eh to na iya ma katanga daga shiga aljanna ai bala'in sa ba karami bane ba Allah dai mana katanga ya azurta mu da haka kuma abun kyauta ce akwai wanda tun tasowar sa wallahi yana yaro haka Allah ya masa wannan kyautar sada zumunci sada zumunci akwai wanda kuma abun baya jikinsa amma kuma da zai tirenantar da kansa yayi wa kansa tirenin tun baya jurewa ya sabarwa kansa ya sabarwa kansa to abinda fadilatu sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ya kawo a cikin wani littafi nasa Makarimul Akhlaq sunan littafin Makarimul Akhlaq kyawawan halaye ko kyawawan dabi'u yayi shi kusan girman su tsawon su ɗaya da wannan yake ce malamai sun tattauna akan cewar wanda dama ɗabi'arsa ce aka halice shi da kyawawan halaye kamar su sada zumuncin yin gaskiya sadaka kyauta wane ne wane ne haƙuri da kuma wanda shi kuma ba a kirkire shi da wannan ba amma da ya taso ne sai ya ji bari ya tirenantar da zuciyarsa ya koya wani da aka samu tun taso san abokanansa za su ba da labari za su ce tun muna yaro haka yake ba shi da haƙuri tun muna yaro ba shi da haƙuri tun muna yaro haka ya taso marowaci a cikinmu abokanai suna iya tabbatar da haka tun ana yara ruwa ce da shi tun ana yara kaza ce da shi to da zai daure ya tirenantar da kansa ya canza suka ce ya fi wanda aka halicce shi da kyawawan ɗabi'un falala a musulunci saboda wannan juriyar da ya ta yi wa kansa ya dinga koya wa kansa da makaryaci ne amma ya dinga ƙoƙarin ragewa ragewa har ya koma harshensa gaskiya kawai da ruwa ce fara ragewa ragewa ya koma mai kyauta da ba zumunci a tsarinsa ya dinga tirenantar da zuciyarsa ya dinga tirenantarwa har ya saba da zumunci suka ce ya fi wanda dama tun ainihi aka halicce shi da zumuncin kaga kenan akwai kofar canzawa Allah ya bamu ikon canzawa ce inna Allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai dako ne akan ku suratul nisa'i aya ta farko ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana magana wadda take madaidaiciya yuslih lakum in kun yi haka Allah zai kyautata muku a'malakum ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku Allah ya kyautata mana ayyukanmu ya gafarta mana zunubanmu wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzonsa duk wanda ya wa Allah da manzonsa da'a faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma suratul ahzabi aya ta 70 zuwa ta 71 malam ce amma ba'du bayan haka bayan wannan khutbatul haja din ita ma a wasu littafin naka ga an sa amma ba'du ko wa ba'du ko thumma amma ba'du muna tare suka ce wannan thumma amma ba'dun ba ita ce wadda ta yi ainihin inganta daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ba'd kowa ba'd fa inna asdaqal hadisi lalle mafi gaskiyar zance fa inna asdaqal hadisi lalle mafi gaskiyar zance kitabullahi shine littafin Allah madaukakin sarki alqur'ani kenan ba wa khayral hadi mafi ficin shiriya mun ga yawun din nan da ya mata dogon su to alhadiyu shiryarwa fa inna khayral hadi lalle mafi alkhairin shiryarwa ita ce ne hadiyu muhammadin shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yawon din nan babu wannan wannan din sai zama fa inna khairal huda huda muhammadi duk ana iya karanta shi haka lalle mafi alherin shiriya ita ce huda muhammadin shiriyar annabi muhammad idan aka ce alhadi kuma shiryarwa na ga duk kusan abin da ne wannan shiriya wannan kuma shiryarwa mafi alherin shiryarwa ita ce shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk wata shiriya duk wata daidai da za a ganta a matsayin daidai duk wata shiriya da za a ganta a matsayin shiriya in ta ci karo da ta annabi Muhammad sunanta shirya ta koma bata kuma duken shiryar fa dukenta a idanka kana ganin lada ma ya kamata a samu daidai ce ya kamata in aka ce ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba irin waccar ba to kaji a ranka dukkan waccar to da matsala a cikin ta ajiye ta ka dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura ko su ne ƙirƙirarrunsu wanda aka ƙirƙiro su da babu su yanzu aka yi ne aka farar da su ko da ya dace kana ganin da da kyau ya dace in dai ƙirƙiro shi aka yi ba shi da stam daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma sharri ne Allah ya raba mu da haka wa kullu muhdathatin bid'a kuma duk wani ƙirƙirarren lamari fararren lamari da aka ƙirƙiro shi bid'a ne sunansa bid'a fa na ma'anan bid'a shine abun da aka kirkire shi da babu irinsa da babu irinsa shine ubangiji ta'ala ce badi'us samawati wal ard shine mafarin kirkiran sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya daga wurin wani ba kaji kalmar al bid'atu to abun an kirkiro shi ne babu wani wanda yayi irinsa sai kuma na yanzu ne zai kirkiro irinsa dan Allah muna tare babu shi a littafin Allah babu shi a karantarwar manzon Allah sai wani ya ga ya kamata saboda yana da kyau a yi sai a ce rike kayanka na Allah da manzonsa sun fi wannan kyau ko da a idan kai kai kana ga wannan din na da kyau eh an yarda na da kyau amma na manzon Allah fa ya fi shi kyau wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a duk wani abu da aka kirkiro shi ba shi da asali daga Allah da manzonsa to fa bata ne akwai mai so ya rungumi bata ne baya so ko da abun a idanka yana da kyau Allah ya sa muna tare akan wannan gaba ina ma'anan haka yana magana akan bid'a a cikin addini akwai bid'a a cikin addini akwai kuma bid'a a rayuwar duniya to bid'a a cikin addini malam yake magana babu abun a littafin Qur'ani a cikin Alƙur'ani babu a karantarwar manzon Allah sai wani yake ga ya kamata ana yin sa yanzu saboda yana da kyau da a samu lada to wannan ake magana ana iya ganin babu abun a zamanin da babu a alqur'ani babu a hadisi a hangen mai hange amma kuma abun na rayuwar duniya ne sai yanzu aka gan aka yi kaza aka hada kaza da kaza za a iya kirkiro kaza a yi amfani da shi to shi wannan ba sunansa bid'a ba sunansa ci gaban rayuwa ban san ko muna tare ba in kuma abun da ya shafi ci gaban rayuwa ne to duk yadda ka kai da nazarin babu a qur'ani da hadisan manzon Allah wallahi akwai shi sai dai ilimin ka bi kai ka gano shi ba kai baka kai ka gano shi ba amma akwai shi in ka samu wanda suke zurfafa karatu a Qur'ani suke fahimtar sa sai ka gama bulayin ka ka kirkiro su ce ai gashi gashi gashi gashi eh kwanakin baya ba zan iya tuna waye ba yake bada labari a wata majalisa da aka yi wani taro ina jin a England ko a America yace aka yi taro wani professor ya zo yayin research ya gama zubo research ɗinsa ya gama speech a gurin ana ta kabara ana ihu kawai ya kawo sabon ilimi yana gama aka ce wata yarinya ta tashi yarinya fa karama wadda bata balaga ba ma a shekarunta take ce menene na tafin da ake ta yi tafi ana ta tafi ana ihu ta ce ai wannan gashi nan su a ƙur'anin su a littafin ƙur'ani kawai sai ta ririyo ayoyi ta ce gashi nan since tun zuwan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam gashi kya ƙur'ani a gurin kuma an ɗauka ya yi research ɗin da ba a taɓa yin irinsa ba ba a taɓa yin irinsa ba in ka samu abota ƙur'ani duk waɗannan abubuwan da ake wallahi na zamani kana ana lakca ne yana kwatanta shi da ƙur'ani ana lakca ne ana me kwatanta shi a ƙur'ani ya ɗauko ma me algebraic expression yana ɗaukowa yana ta yi ne kawai sai ka dinga tunowa ai wannan da musulunci ne algebra ai musulmi ne daga nan daga ina ya samo shi kawai sai ka gani an ɗauko ni topic a biology kawai ana yi ne sai ka dinga kwatanta shi da ayatar da ayatar yana nan a ciki sai dai ganewarka ba ta kai kai ne ba baka gane ba ko ka- baka zurfafa akan quranic science ba in baka da ilimin quranic science sai ayi abu ka dauka sabo ne babu wani sabon abu babu wani abu sabo har gobe ma shiga waya da na shiga wani bakon guri ne ce kai Allah ya gama komai ya kamata ko dan irin waɗannan abubuwan a sallama abi Allah kawai a sallama abiwa abi Allah ranar muna tilawan ayin da take magana da Allah ya magana da annabi wani annabi na'am wannan maganar sai nake ta harawuce yanzu fa in mutum yana jin wai shi bare gane ba a ce Allah ya magana da shi ya ce in ganka ka ganni a ce kai magana da wanda baka gani ba yana sama kana wannan ba kwaya da mutum yana jirgi yanzu na'am ke ka gari abubuwan yanzu Allah yana ta fassara duk yadda ka kai da kin gane Qur'ani da waɗannan abubuwan na ci gaban rayuwa sai ka gane Qur'ani kawai sai ka gane sai dai kawai Allah bai zurfafa maka ilimin fahimtar ayoyin ba Allah ya datar da mu don haka mu bambanta in dai akan abin da ya shafi rayuwar duniya ne aka kirkiro na abu to ba sabon ba bid'a ba sunansa sunansa ci gaban rayuwa ci gaba na harkar rayuwa shi kuma dama manzon Allah ya ce al-hikmatu dhallatul mu'min ko ce malamai suke ta faɗa al-hikmatu dhallatul mu'min ita hikima batacciyar dabba ce ta mumini duk inda kake tafiya kaga dabbar ka ta bata kazo kana yawo sai ka ganta me da kai sai ka juya ka bata sai ka kama kayar ka to haka take hikima duk inda mutum mumin ya ganta sai ya dauke ta sai ya aiki da ita amma a gonar addini ba a kawo wani abin da baya ciki a ce addini ne jama'a muna tare raka'a biyu ce tun talatale haka aka samu yi a sallar asubahi kana jin saboda kai sallah fa ga nishadi ga ladan da ake samu barin kara ta zama uku shikenan ka rusa ha kara raka'a guda yin raka'a sallah kai raka'a guda laifi ne ba lada bace yin sallah yin kwalle ne na yin sallah shan giya ne to ne ta yin sallar na ƙara sallar kuma ƙarawa ne fa dan ƙara lada yi wa ya saka a musulunci Allah ya sa muna tare an ce ai wuri di sau 99 misali 99 da tara sai ka ji kai barin ya 300 bayan sallar kaza din da ake cewa saboda lada na yafi na wani waye saka shi a babin addini ba a kare abun da aka ce haka zaka yi shi kawai haka yazo daga Allah haka yazo daga manzonsa sallallahu alaihi wasallam kawai sallama dan Allah mun fahimci wannan kaga kenan zai zama ya shiga cikin rudu wanda zai dinga hada guda biyun yana kwatanta su yace ka an ce kaza bid'a ne to kai ma da kai karatu da lasifika ai bid'a ne annabi bai amfani da lasifika ba jama mun fahimci abu sai mutum ya kawo ma wannan shi ma na ce ma in ba loudspeaker ba zan karantar ba abinda idan ka yi shi da lada kake hararo shi a matsayin addini ne in kai za a baka lada to addini ne ban san kowa an fahimcen ba idan ba ka yi amfani da shi ba ma kana ga ba kai cika addinin ka ba to wannan ake magana waye ce in bai amfani da speaker ba ladansa ba zai cika ba na wani ya ce to ai annabi ma bai sa wando a jikinsa ba ku ya kuke sa wando A'a. Dan Allah mun fahimci taɓarɓarewa? Layinsa daban. Wani ce, ai, annabi ma bai ɗanka riga an mata hannu daban, an yi can daban, an yi can daban ba, to alhikmatu dallatul mu'min. Kuma karatunka ne bai kai ba. Eh, idan da style ɗin da ya fi haka ma wanda bai saba shari'a ba za ka kintsa ta ka zo ka saka, an halatta maka kai. Waye ce ka riƙe waya? Na'am? Ci gaba ne na rayuwa. Allah ya ganar da mu mala yace wa kullu dhalalatin fi nar kuma kowace bata tana cikin wuta Allah ya tsare mu kaga karshen bala'i kenan kirkidoruwa akan bata din zai kai mutum zuwa ga gidan wuta Allah madaukakin sarki ya gafarta mana akwai lokacin ya cika masha Allah mun kai karshen shafin kenan zamu tashi a farkon shafi na shida kenan ba dama muqaddiman ya fara ta a shafi na biyar ne zamu tashi amma ba'at Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci karatun da za mu yi. Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ya sa karatu ya zama sanadiyar mu aljanna, ya zama sanadiyar gyara ayyukanmu. Akwai matsala? Insha Allah sai Allah ya kai mu rana ita yau kenan ko? Allah ya amince.